السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله أمس ودا كراتم نائزية عندما كوانا كراتم نكرشي بسم الله الرحمن الرحيم فصل ربيوة شروط الإمامة شرطان ليمنسي tis'atun su tara ne ma'ana abubuwan da sai sun gamu ne sannan mutum zai iya limanci to su ne sharɗan limanci dole sai sun gamu to su tara ne al'awwalu na farko at-taharatu shine tsarki fala tasihhu imamatu man salla muhdisan muta'ammidan don haka limancin wanda ya salla yana da hadasi da gangan to bata inganta ba kenan sharadi na farko shine tsarki ya zamanto liman yana da cikakken tsarki bai da janaba kuma yana da arwalla tafashi tana da tsarki sannan zai ma mutane limanci kuma wannan ai ba wai ta shafi limanci bane kadai yawa ga karan kowa ma kowace sallah ta liman ta mamu ta mutum shi ɗaya to tsarki da sharadi ne a cikin ta to amma na inda ke da kwai ɗan bambanci game da liman kin ai kaga ta yi muta'ammidan da gangan yawa kenan yanzu da a ce ba da gangan ba ne yana cikin yin arlar ta warware shi kenan sai ya fita ya sa wani ya janyo wani sannan ya fita ya janyo wani daga nan wanda suke bayan shi sai ya fita su ci gaba da sallarsu in kuma bai tuna ba har sai da ya ida shi ma dai ka gani ba da gangan ne sai da ya ida ya tuna cewa bai da arwallah kenan babu tsarki tare da shi ko to yanzu wannan shi sallar shi ta ɓaci amma su tasu ta mamu tana nan yawwa kamar yadda lokacin da yana cikin yi ta warware tasu bata ɓace ba kawai shi wani su su ci gaba haka kuma inda ya yi da sallah sannan ya tuna cewa shi bai da arwallah shikenan kawai su sai su yi sallar su eh sallar su su ta yi afwan amma shi sai sake yawwa duk da cewa sun ce a cikin mamun in har akwai wanda ya samu labari shi ma ya sake wasu sun faɗi haka na wanda kuma bai samu labari shi kenan to ka gani yanzu dai shi dai sallar shi dai ba shakka shi zai sake ta yawwa masu da suka bi shi tunda bai tuna ba sai da ya kare to shikenan sallar su ta yi asani sharadi na biyu Allah ya kuna ma'muman kar ya zaman to liman mamu ne a cikin sallah guda mutum ya bi wani liman kuma shi ma wani ya zo ya bi shi to wannan ba a yarda ba da haka nan shi sa ya ce ya baka misali ya ce fa man iqtada bi masbuqin da haka duk wanda ya bi sallah ga masbuqi shi ma ya bi liman kuma sai wani ya zo ya bi shi aw bi ma'mumin zannahu imaman ko ko mutum ya bi wani ma'amumi wanda yake zaton limami ne batalat salatuhu to sallar shi ta baci yawwa kamar karatun mu dai na karshe da muka yi matukan ya samu wani abu tare da lima amma inda bai samu kun bane tare da lima yanzu wannan zaman mai sallah shi da yake amma in ya samu ko da raka'a guda ce tare da liman yanzu wannan in ya tashi yana cikowa kar wani ya zo ya bi shi wanda ya bi shi bai da sallah yana a cikin sallah guda bai yiwa mutum ya zamanto mamu kuma ya zamanto limami a cikin ta gayanin ya bi liman an yi da sallah sai kuma shi ma wani ya zo ya bi shi kuma shi ya zama liman a kar a yi haka nan amma in bai samu raka'a ko guda ba misali ya zo a raka'a ta ƙarshe ne har an taso daga sani Allahu liman hamida ya bi liman yana jin yana zaton akwai sauran sallah sai ga an zamna an salamci ashe raka'a ta karshe ce kaga bai samu raka'a ko guda ba kenan tunda a raka'a ta karshe ma da ya zo har an taso daga rukuyi to yanzu wannan wani in ya zo ya rabo dama shi ya bi shi sallar shi ta yi tunda wannan wanda ya tashi duk da ana ganin kamar ya bi liman ai bai samu komai tare da liman bai samu jami'i ba to yanzu in ya tashi ai sallar shi duka zai ciko to in wani ya zo daga dama shi ya bi shi suka yi sallah wannan sallar shi ta yi amma wanda ya samu raka'a guda tare da liman ko abin da ya farka a guda shikenan ya zama mamu mai bin wannan liman ke to bai kamata kuma ya zama liman wani ya zo ya bi shi yace to asalisu sharaɗi na uku al-islam shine musulunci da haka kenan sallar limancin kafiri bata inganta ba sai musulmi ne zai iya limanci الرابع شرطي نهدو الذكورة شيني مزاكونتا مزاكونتا kenan sai namiji ne ke yin limanci fala ta sihhu imamatul mar'ati dan haka limancin mace bai inganta ba mace batta zama liman batta zama liman inda mace tana yin limanci ai da sai da tuna Aisha da sun yi don haka mace batta yin limanci wani kasashen tura da wani abu da suke wani shaidanci suna ce a ya kamata a samu mace har sau samu wata shekara aka gudu wani gari wai mace ta ma mutane limanci to wannan izgiri ne a cikin addini mace ta iya zama mamure ta bi liman tunda a zamanin annabi har masallaci ma mata suke zuwa yawwa kuma har zuwa bayan shi ma sallallahu alaihi wasallam amma dai daga baya da aka ga abin ya shiga wani hali to kaɗan kaɗan dai aka yi ta janye tunda sai da tuna Aisha ma radiyallahu anha wani lokaci da ta ga wasu abubuwan da matan suke yi ita da kanta ta yi ta kai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo war haka yana da rai daga irin abin da kuka kawo cikin sha'anin zawa masallaci to da ya hana ma zawa mata masallaci to to wannan dai wani magana ne wanda kuma kamar shiga tana da magana kamar da shi ma sai na umar a yi mun sha ba da kissa shi wanda ya laɓe a hanya don ya hana matar shi ta bar zuwa masallaci sai ya taɓa ta cikin duhu ita ce take wannan ya taɓa ta ya taɓan kayo da gudu ta tsero gida da ya zo tana ta shi kafi lahiya ta ce ai ta yi masallaci a hanya wani ya laɓe ya taɓa da shi kuma shi ne umar kin da kan shi mijin nata ya ce to tun da haka ne ma a bar zuwa masallaci don haka a da suna zuwa mata masallaci to duk da cewa wannan ba shi ne mazuɗin magana za ma'anan wai limanci limanci na mace to bai inganta ba ko ga mata manya ko yara ko ga maza ko kawai mace ba ta yi limanci shi yasa ce limancin mace bai inganta ba mutlakan saki ba kaidi ma'ana ga kowa da kowa ma zai halitta zai limanci alhamisu sharaɗi na biyar albulogh shine balaga kenan yaro bayyana limanci shi yasa yace fala tasihhu imamatu ghayri albaligh fil fard illa li mislihi dan haka limancin wanda bai balaga ba a cikin sallar farilla bata inganta ba dai ga tamkashi kenan yara irin shi wanda basu balaga ba yaro wanda bai balaga ba to bayyana limanci ga wanda sun balaga a cikin sallan farilla amma a cikin sallan farilla ya iya zama limami ga yara sa'annan shi ko wanda suke kasa da shi su ma wanda ba su balaga ba amma wa'innan sun balaga shi kuma wanda bai balaga ba ya musu limanci a cikin sallan farilla wannan bai inganta ba duk da cewa wa'insu sun yi tawili akan wata magana za ka ga wa'insu suna faɗin irin wannan ra'ayin suna ta aiko a sallar farilla ma za a sa yaro inda yana da hankali yana da karatu shi ya fi ilimi shi ya fi har da alkur'ani suna kafa hujja da annabi sallallahu ya ce yana limanta ku yana limanta mutane wanda ya fi su kiyaye littafin Allah kina wanda ya fi kowa har da ce alkur'ani shi yake limanci ga mutane to su a gane wasu suke ganin ce ai ko da bai balaga ba inda ya fi su har da alkur'ani ya musu limanci kuma har su kafa hujja da wa'ansu jama'a wanda suka yi haka nan bayan sun ji wannan magana ta annabi sallan ma'ana cikin sahabbai to amma ai abinda suka yi su ma tawili ne suka yi akan magana annabi sallallahu alaihi wasallam an ce kamar jama'a su ne sun zamanto suna sa yaro yana musulmanci to wannan ba hujja bane tunda ba turwa akai daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam su sun yi tawilin magana annabi ne annabi ya ce wanda ya har da littafin Allah shi ke ma mutane limanci da suka kai wurin su je suke sa wani yaro yana musu saboda shi su hadar Qur'ani to amma ai malamai suka ce duk da annabi ya faɗi haka mu yana nufin a cikin su manyan wanda sun balaga ko kuma yara tsakanin su junan su to wanda ya fi har da Qur'ani shi da amma bai yiwa a ce wanda ya fi har da Qur'ani ko da yaro ne bai balaga ba ya iya ma wanda sun balaga wannan kawai tawilin da ta kai akan maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa masu irin wannan tawilin kuma su ne kuma bas yarda an wani wuri ake tawilin su a kawai a tsaya me yasa za a fassara cewa za a fassara ar-rahmanu ala al-arshi tawa ga tanan zahirin magana me yasa to amma kuma a wani wuri ne su kuma su ga dama su dinga yin tawilin dan haka yaro wanda bai balaga ba to ba zai limanci ba ga wanda sun balaga yawwa musamman a cikin sallar farilla da muke magana amma in ga tamkashi ne irin shi yara wanda su balaga ba to sai musulmanci asalisu sharadin limanci na shida al'aqlu hankali fala tasihhu imamatul majnuni wala sukran tunda hankali sharadi ne na limanci dan haka limancin mahaukaci bai inganta ba haka nan limancin wanda mai sukur mai maye shi ma limancin shi bai inganta ba kenan mahaukaci wanda an tabbata mahaukaci ne to bayya ma mutane limanci haka wanda yana maye ko da ba mahaukacin bane ya shiga maye dalilin shan giya ko na bai dinga yana maye to ba zai ma mutane limanci ai dama maye yana ma kare arwalla yawwa kaga kenan ai haka shi ma kuma haukan ai yana kare arwalla yawwa to kenan wai mahaukacin nan wanda yana cikin haukan ne ko kuma a'a an tabbata dai mahaukaci ne amma lokaci yana yin haukan wani lokaci kuma yana cikin to ko yana cikin lokacin da babu alaman haukan ba zai yi mace tunda ai tana yiwa abin ya bishiro mishi ana cikin sallah yawa kenan dai matukar aka tabbata bai da hankali to wannan ba zai yi mace asabi'u sharadi na bakwai al-hurriyatu diyauci wa hiya sharatun fil jumu'at ita kuma sharadi ne a cikin juma'a yawwa kenan kar ya zamanto bawa ne a juma'a dole dole ne sharadi ne sai da bawa bayyana limanci tunda shi bawa dama juma'a amma ba ta zama wajibi akan shi ba ta zama wajibi in ya ga dama yayi in bai ga dama ba sai ya azzabar kin shi kuma bai da laifin komi in yayi ya kyauta zai samu lada yawwa shi bawa amma tunda ba ta zama wajibi akan shi ba to ba zai iya zama limami nan dole a juma'a sai da amma a salloli wanda ba na juma'a ba to zai iya limanci bawa zai iya limanci kuma abinda dai aka ƙi shi ma karahiya ne ba wai haram ba ne yi shi ne zaman to limami ratibi a cikin sallar farilla kawai a masallaci a ce kullum shi ne liman salloli na farilla an ƙi bawa ya haka amma in yayi kuma sallar ta yi illa dai karahiya ne amma in a sallar nafila ne ma ko limamin ratibin ya iya zama misali ya dinga ma mutane sallar tarawih bawa musulmi wanda an san ya kiyaye sauran sharuɗa sai ya zama to a kullum ya ma mutane tarawih kuma gashi bawa ne ta inganta amma a sallar farilla bawa ya zama to limamin ratibi na kullum karahiya ne ba a son haka nan ba a ce ba kuma sallar ba ta yi ba yawa amma in juma'a ne to wannan sharaɗi ne dole ya ɗa bawa ba zai limanci ba الثامن شرعي نتقص يتي السلامة من الفسق بالجارحة كبتا daga sabo na gaba ma'ana sabo na zahiri kenan shi ne sabo na gaba to ya zama to mutum ba mai sabo ba ne sabo wanda yake na zahiri sai baka misali don ka gane yace fala tasihhu imamatu zani don haka limancin mai zina ba ta inganta ba wa sharibil khamri da mai shan giya wani abin da sai an yi bincike wannan sai a bar shi tsakanin shi da Allah shi amma abin da yake na zahiri na gaba irin su shan giya da su zina aka tabbatar da yana yi to wannan bai kamata bai zaman to limani tunda abin wanda yake na saban Allah na zahiri kuma ga cikin manyan zunubai ka kenan ko babu komai babu nutsuwa kuna cikin limanci yana kallon ku kawai abin yana faɗo muku a rai to ka gani to wannan bai dace ba kenan sharaɗi ne liman ya zama to ba mai saɓon Allah ba ne saɓo na gaba ma'ana saɓo na zahiri irin su zina da shan giya kare zama to limami yana da wannan attasi sharaɗi na tara alqudratu alal arkani shine iko akan zawwa da rukunnan sallah ma'ana yana iya yayi tsayuwa yana iya yi ruku'i yana iya yi sujada da kenan rukunin sallah ya zamanto yana iya yin su yace maka fala tasihhu imamatu al-ajiz an ar-ruku'i masalan yace dan haka limancin wanda ya kasa akan ruku'i misali to bata inganta ba wanda bai ya iya yin ruku'i to limancin shi bata inganta ba sai dai ga wanda irin shi kuma su ma wanda ba su iya ruku'in ba yanzu wani ya iya musu limanci yawwa kamar limancin mai salasul bauli ne ko rishi ko ha'iti wanda bai iya rike su kawai haka ko da yaushe yana iska ko kuma ko da yaushe bauli tsaf yana saukan mai tunda ta zama mishi cuta haka zai dinga sallah amma bai ya limanci ga masu lafiya amma an ga irin shi ne marasa lafiya irin wannan AC tsakanin su wani ya limanci to shi ma nan aka ce sharaɗi ne liman ya zamanto ya iya rukunin sallah amma in yana da gurgunci ko wani abin da yake hana shi ya kuɗi ko ya hana shi ya sujada ko wani daga cikin rukunin sallah to bai kamata ya yi limanci ga masu lafiya ba samsam sai dai su sa wani daga cikin su mai lafiya amma in ga waɗanda ba su iya yi ne kamar shi to ya iya limanci yawwa shi yasa ya baka misali yace illa an yakuna al-ma'mum aidan ajizan anhu inda yace sai dai inda mamun shi ma da kanshi ya zamanto mai gajiyawa ne akan yin rukun nan misali dai da na wajen sai dai in shi ma bai iya ruku'in ba to ya iya bin limamin da bai iya ruku'i ba sai dai in shi ma bai iya sujada ba to ya iya bin limamin da bai iya sujada وكذلك العاجز عن أحكام الصلاة هكذا بإنجنت بليمنت وندا ya gajiya akan hukumtayyin sallah bai san ba hukumtayyin sallah to wannan shi ma bai kamata ba a biye shi sallah yace fala tasfu imamatuhu illa li mislihi limancin shi bata inganta ba sai dai ga wanda irin shi ne shi ma bai san hukuncin sallah ba kenan mutumin da bai san farloli ba bai san sunnoni ba bai san mustahabbai ba bai san qabli ba bai san ba'di bai san hukuncin sallah ba tunda ai wani matsala ya iya samuwa to bai halitta ba ya zamanto limami aka ce sai dai in wanda zai bi shi shi ma irin shi ne don zuwan ne sai to shi duk yadda za a yi sallar jami'i ta fi a yi haka nan kai ko 'yan duniya ko 'yan tasha ko 'yan kwaya musulmi za su yi sallah ya su ya su wani ya shiga gaba ya ba da sallah ya fi su yi daban-daban shi ne salatu jama'a ta tafdulu salatul fardhi bi 27 daraja yawwa to amma yanzu inda ga mutanen kirki to shine ake ta faɗin duka wannan abubuwan baiwa wanda ya iya hukuncin sallah ya san gyaran sallah da komai kuma ya zo ya bi bayan wanda bai iya ba bai yiwa wanda lafiyar shilau yana iya ruku'i da komai kuma ya bi wanda bai iya ruku'i ba ga sanan duka wa'annan wanda muka yi bayani to واختلف to an yi saɓani hal tasihhu imamatu man lam yumayyiz bayna ad-dadi waz-za'i an yi saɓani wai shin limancin wanda bai rarrabe tsakanin dad da za yaya ne wai ya inganta abin sallah wanda bai bambance tsakanin dad da kuma za yawwa bod kenan kamar rabi a karatun Hausa da bai iya bambanta ta da karatun zuwa a zuwa to an yi sabani suka ce a iya bin sallah ko ba a iya bin kamar a cikin karatun fatiha bai iya bambanta bad da sa ko kuma sad da sin ba he wa'annan bad da za a kima misali bai iya bambanta tsakanin sad da sin duka irin karatu guda yake musu to wasu suka ce a iya bin sallah wasu suka ce ba a iya bin shi sallah shi yasa yace an yi sabani ikhtilafa an yi sabani هل تصح إمامة شنفاء لم تليمن من لم يميز وأن بيرر يبيب بين الضال فكان الضال والظاء لكم الظاء to kamar yadda na faɗi wajen sharhi ma ya faɗi cewa da irin su kuma sin da sin da sad afwan sin da sad misali wa imamatul lahin haka na an yi sabani akan limancin wanda yake yin bata a cikin karatu shi ma an yi sabani wai shin a iya bin shi ko ba a iya bin shi kamar wani wanda ya kamata ya sa isa rufa'a sai sa wasali sama ko wani abin da ya kama da haka misali shi ma da an yi ta maganganu akan ya kamata ko bai kamata ko batan da zai wanda zai canza ma'ana ne ko wanda daga an yi maganganu da yawa yawa shi ne an yi sabani shi ma akan wanda mai yin kuskure a iya bin shi a sallah ko ba a iya bin shi ba amma sun ce gaskiya an a cikin fatihan ne yake kuskure kawai bai kamata a bi shi ba yawa misali yanzu yana iya cewa maimakon ya ce siratal ladina an'amta alaihim sai ce siratal ladina an'amtu alaihim ka gani wannan kuskure ne kuma ya canza ma'anan ma kwarai ana cewa tafarkin wa'annan wa'anda kai ni'ima a gare su ya kai Allah na amta takin ai da Allah ne ake kai wanda kai ni'ima alaihim shi kuma yake ana amtu wanda na yi ni'ima sai mai da abin ga kanshi an yi wannan kuskure ne babba wanda ya canza ma'anan makure wani abin da aka dangana shi zuwa ga Allah shi kuma ya dangana shi zuwa kanshi an amta kai ni'ima gare su kai Allah shi kuma sai ce an amtu na yi ni'ima kaga wannan kuskure yanzu in a fatiha ne gaskiya bai kamata a bi wanda yake yin kuskure a cikin fatiha ba to wata sihhu salatu khalfa al-mukhalif fi al-furu' adh-dhanniyyah yace amma sallah ta inganta bayan wanda yake sa wanda yake mai sabawa ga shi mai bin nashi a cikin reshoshi na na zanniya ma'ana abubuwa na reshe ba cikin usul ba abinda kin al-furu' adh-dhanniyyah shine kaman mazhabobi yawwa don kun saba yanzu da da da da mutum da mazhabin mutum to kai zaka iya bin shi sallah shi ma eh zai iya dinka sallah ko da yana yin wani abin da kai a mazhaba kuma aka yi shi ya bata sallah to kai tunda shi a mazhaba su bai bata sallah ba to ba matsalar ko ne kamar yanzu misali mu a mazhaban mu ta Imam Malik in namiji ya taba zakarin shi abin shi ta warware amma akwai wata mazhaban da mutum ya taba abin shi ba ta warware ba kuma dukkan su suna dogaro ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko kuma misali sun bantan mace a mazhaban wannan yana warware arwallah akwai wanda kuma a wurinsu bai warware arwallah da abubuwan da suke kama da irin wannan to aka ce ko da mai aikata irin wannan abin ne ya aikata irin wannan abubuwan wanda kai a cikin mazhabarku bai inganta ba ga sallah to dai tun da shi a cikin mazhabarsu babu matsala kai za ka iya bin shi limanci shi ma zai iya bin ka limanci shi yasa ya ci kalmaliki khalfa shafi'i kenan kamar ba maliki zai iya bin shafi'i ko kuma ba maliki zai iya bin ba hanafi yawwa to wannan shi ne abubuwan da ya kamata mu kiyaye ko kuma akwai mazhabar da su a wurin su cuɗawa ma ba dole ba ne ana yin aron la misali mu kuma kaga a wajen mu farilla ne yawwa to nan duka tunda sabani ne wanda kowanne daga cikin mazhabobin yana da abin da ya dogaro da shi to shi kenan shi abubuwan da ake samun sabani na mazhabobi duka wannan kasu ba mutane mamaki abubuwa ne wanda sun iya faruwa wanda kowanne yana dogaro da wasu hadisi ko kuma fassara wani ayoyi ya ce shi a ganin shi kaza ake nufi wanda kuma ya ce shi a ganin shi kaza ake nufi yawwa to to da haka kenan babu matsala illa dai abinda ba a so ka zama to kai mai yawo yau kana wannan mazhabu a inda ka dauki mazhaba guda misali kana aiki na mazhaba malikiya to shi kenan ka tabbata a cikin ta kullum amma ka dinga karatu ka yalwata karatunka musamman karatun hadisai da sanin ma'anoninsu da sauran abubuwa duka da tafsirin qur'ani dan ka san ko da ka ga wasu abubuwa a cikin wasu mazhabobi ka san cewa shi abin yana da inganci sun yi dogaro ne da wani hadisai ko wani abin da ya kama da haka kai kuma nakan kai ma shugaban mazhabaku ya yi dogaro ne shi ma da wasu abubuwan da ya dogaro da shi to kenan ba ka zargi mutum ba in ka ga yayi to shine amfanin faɗaɗa karatu amma dan abi limancin junan ko wannan sabanin da ake samu duka babu mamaki a cikin shi manzo Allah sallallahu zai iya maganganu waɗanda suke mabambanta tana yawa wata ta shafi wata jama'a bata shafi wata ba tana wata ta shafi wani lokaci wata wata shafi misali in ba da misali rana akan ruku'i eh sujada afwan in mutum zai kai sujada eh ya fara kai hannuwa sannan kafafuwa su je kamar da cikin mazhaban mu to akwai inda kuma a ya fara kai gwiwoyin ne sannan hannuwan su je kuma dukkan su kowanne da akwai abin da suke dogaro da shi a cikin hadisi kamar yadda na faɗi wato nan za mu dakata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh